بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar tarewa a wannan masallaci na Bangazi a wannan rana ta Laraba uku ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 wanda yau majalisi ne na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul baqara mun tsaya aya ta 264 yau za mu tashi aya ta 265 mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير Allah maɗaukakin sarki ya ce wa matsalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah misali da kwatankwaci na mutanen da suke ciyar da dukiyoyinsu ibtigha amardatillah kawai dan neman yardar Allah madaukakin sarki sun ciyar ne sun bayar ne ba wai suna neman a yaba su ba ba wai dan su sanar da mutane suna yi ba kawai sun yi ne dan neman yardar Allah abinda suke so Allah ya hada su da fuskar su a gobe alkiyama a cikin gidan aljanna haka ake so ga duk wanda za ya infaqin duke shi ya kasance ya yi ta ne ibtigha'a mardatillah dan neman yardar Allah Allah ya yarda da shi Allah ya duka kasa Allah ya ba sa sakamakon abin da ya ciyar fi sabilillah wa tathbitan min anfusihim sannan ya zamanto sun yi ne dan gaskata abin da ke cikin zukatansu na cewa za su samu sakamakon hakan a wurin Allah madaukakin sarki kaga ashe abin da ke sa mutum ya dace da sadaka da ya bayar ciyarwa ta kowace irin fuska daga cikin fuskokin alheri abin da ke sa mutum ya dace da ladan shine na farko yayi dan Allah dan neman kusanci a wurin Allah dan neman yardar Allah na biyu ya gaskata hakan a zuciyarsa yana mai yarda cewa tabbat Allah zai ba shi ladan kar ya kasance na daga cikin wanda shaidan zai dinga wasa da hankalinsa yayi niyyar yin alkhairi sai kuma shaidan ya zo yana kadar da zuciyarsa yana sa shi yana shakku game da yi ko karye sai kamar za ya yi sai shaidan ya ce bari sai bari kaga wannan shine illar da take sa mutum yayi khasarar samun lada na yin sadaka ina fata mun gane shine wa tathbitan min anfusihim tasdiqan wa yaqinan kamar yadda imamu sha'abi yace imamu qatada yace تصديقا من أنفسهم احتسابا من أنفسهم yana suna neman ladan haka a wurin Allah madaukakin sarki hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumci watan ramadan imanan wa ihtisaban yana mai gaskatawa ya yi imani da hakan wahtisaban sannan yana sa ran samun lada a wurin Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sai a gafarta masa abin da ya gabatar na laifukansa kaga abin da zai sa ka samu ladan imanan gaskata abin yarda da abin sannan na biyu ihtisaban sa rai da fatan samun lada a wurin Allah madaukakin sa ina fatan mun gane shine kenan wa tathbitan min anfusihim kamathari jannatin kwatankwatan mutanen nan kamar jannatin ne janna nan ana nihin lambu ko kuma garka garka shine wurin da itace suka rihe wurin lifta yadda ba za ka ganin ƙasar wurin ba ina fata mun gane to kwatankwacin waɗannan mutanen da suke yin sadaka don neman yardar Allah kamar gona ce wadda take cike da tsanwashar birabwatin wadda take a wuri wanda ya ɗaukaka kaɗan shine arrabwa makanun murtafa ɗan wurin da ya ɗaga kaɗan ina fata mun gane asabaha wabilun wadda wannan garkar sai wabil ya same ta wabil shine ruwa mai tsananin gaske sai ya samu wannan garkar ya zuban yadda ruwa a ciki sosai fa'atat ukulaha dhi'fai sai wannan garkar ta bayar da amfanin da ake samu a ciki linki guda biyu fa in lam yusibha wabilun fatal idan ma har ruwa mai ƙarfin gaske bai sabka a wannan garkar ba fatallun to za a iya samun ruwa wanda bai da ƙarfi kamar yayyahi da zai sabka a cikin wannan gona to kaga duk gonar da ta ɗaukaka sama kaɗan za ta fi sauran gonakan da ke ƙasa don wadda ta ɗaukaka rana za ta buga ta kuma gara kai da abin da aka shuka a cikinsu sukan amfanu da hasken rana sai ababen sunana da kyau ko su bada yadda ake son su kuma iska zai dinga bugawa a cikin tagwadon yadda ake bukata idan ta ɗaukaka kaɗan sama da sauran da ke ƙasa wanda masu garake suna fahimta wannan yaran ina fata mun gane kenan kaga irin wannan garaken sai a sabkar da ruwa mai yawa a cikinsu sakamakon sabka wannan ruwan sai garkar ta ba da amfanin gona linki biyu kenan kaga duk wanda ke aikin alkhairi yanayi ne don neman lada da kusanci da neman yardar Allah, Allah zai lillinka masa abin da yake yi na alkhair. Shi ne misalin da Allah ya buga ana. Yana kaga wannan garka, a yi ruwa da yawa ko a yayyahi ita dai za ta ba da amfani fiye da kima fiye da yadda aka san sauran gonakai suna ba da amfani. Shi ne wa illam subaha wabilun fatallun wallahu bima ta'maluna basir lalle Allah madaukakin sarki basirun mai gani ne bima ta'malun dangane da abin da kuke aikatawa tunda ko yana gani to zai muku hisabi akan abin da kuke aikatawa hadisi ya zo a cikin bukhari da kuma muslim hadisin abu huraira anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi qala yace la yatasaddaqu ahadun bi tamratin min kasbin min kasbin tayyibin illa akhadahu Allah bi yaminihi فيربيها كما ترب كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل مثل الجبل أو أعظم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتشي ɗayanku ba zai yi sadaka da abin da bai wuci dabino guda ɗaya ba wannan dabino kuma ya kasance ya same shi ne ta hanya mai kyau kenan dukiya ta halal dukiya da ɗaɗɗa ba ta haram ba to face wannan sadakar da ya komin karamcinta Allah zai riƙe ta ya dinga tarbiyantar da ita da damarsa, kamar yadda ɗayanku yake tarbiyantar da ɗan taguwarsa har ya girma. Haka Allah zai dinga kula masa da wannan sadaka tana girma hatta zan kwatankwacin dutse mai girma a wurin Allah. Ina ga wannan yana nuna mana falalayin sadaka, falalayin alkhairi dan yin haka zai saka samu babban sakamako a wurin Allah. Sai Allah ya ce.
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الله يتشي أيود أحدكم أن تكون له جنة شن ɗayanku zai ƙaunaci zai so a ce yana da garka min nahilin wadda ta ƙumshi itacen dabino wa a'nabin da kuma itacen inabi a cikinta tajri min tahtiha al-anhar wadda koramu suke gudana ƙarƙashinta lahu fiha min kulli thamarat kuma ya kasance yana da a cikin wannan garkan dukkanin dange-dange na ababen marmari fa asabahu al-kibaru a cikin wannan yanayin da yake sai tsufa ya same sa ga arziki ga kuma an tsufa wa lahu dhurriyyatun du'afa kuma sai kasance yana da yara zurriya du'afa masu rauni yara ne kankana ƙarfinsu bai kai ba bale su tallafa masa wurin tafiyar da amfanin wannan gona ko wannan garka fa asabaha i'saru ana cikin wannan yanayin sai al-i'sar ya samu wannan gonar ko garka i'sar shine guguwa mai tashi tana juyawa fihi narun a cikin wannan guguwar akwai wuta fahtarakat sai wannan garkar ta kone gaba daya كذلك يبين الله لكم الآيات kamar haka ne Allah madaukakin sarki yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tatafakkarun ko cewa za ku yi tunani ku san abin da zai amfane ku ku aikata shi wannan misali ne Allah ke badawa game da mutumin da zai aikin alkhairi sannan kuma ya gurɓata wannan aikin alkhairin da zai sa ya rasa lada gobe a wurin Allah mutumin da zai yi sadaka ya biye ma wannan sadaka da yin gori ko da cutarwa ko ya kasance ya yi sadaka amma bai yi fi sabilillah kaga irin wannan ba zai samu amfanin wannan sadaka shi ne Allah ya buga misali a nan mutum ne yana da garka wannan garka ta kumshi ababe da dama masu amfani irin dabino da inabi da dukkanin nau'i na kayan marmari kala-kala daban-daban sai gashi girma ya same shi to kaga tunda girma ya same shi a wannan lokacin shi ne mafi bukatuwa ga ya samu amfani wannan gona saboda ya tsuwa kuma ga shi da yara waɗannan yaran ƙasan shi suke suna bukata a wurin shi ina fata an gane tunda suna bukata a wurin shi kaga babu abin da ya kai shi bukatuwa ya samu amfanin wannan gona ƙarshe sai ya kasance bai samu amfanin ba sai Allah ya turo wata guguwa mai ƙarfi da ke ɗauki da wuta sai ta ƙone wannan gonar gaba ɗaya kaga yayi hasara kuma ga yauni a kansa to haka wanda bai aikata aikin alkhairi ba zai sa sai mulada a wurin Allah idan ya je alqiyama ya wahala ya raba kudin yayi infaqi fi sabi ya infaqi ta fuskoki daban-daban amma bai dan Allah yayi ne dan ayabas ko ya bada ya zargi wanda ya ba ko ya ya ci mutuncin su ko ya aibata su ko ya cutar da su ko ya gora musu kaga ƙarshe zai tashi baya da lada ko guda a wurin Allah a lokacin da ya fi kowa bukata ya samu ladan da zai tsira da shi gobe alƙiyama ina fata mun gane sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب الله مدعوك كسر يا أيها الذين آمنوا ya ku wanda kuka yi imani da Allah maɗaukakin sarki an fi min tayyibati ma kasabtu ku ciyar daga mafi kyawu daga mafi daɗi da tsarki daga cikin abin da kuka samu ta hanyar nema kenan idan za ku ciyar ku yi sadaka ku ba da zakka daga cikin dukiyoyinku to ku yi ƙoƙarin bayar da ita daga mafi kyawun dukiya mafi kyawun dukiya ita ce dukiya ta halal dukiyar da aka samu ta hanyar da ta dace da shari'ar musulunci ba ta hanyar haramun ba ina fata mun gane shi zai sa ka samu lada idan ka yi sadaka ko ka yi zakka daga cikin dukiya ta halal kenan ku ciyar daga cikin abin da Allah ya ba ku na dukiya kuma dukiyar ya kasance ta halal wadda kuka tashi kuka nema da kanku ko ta hanyar kasuwanci ko ta hanyar saye da saida da makamantansu wa mimma akhrajna lakum min al-ardh haka ku ciyar ku ba da sadaka ku yi infaƙi daga abin nan da muka fitar muku da shi daga cikin ƙasa kenan duk abin da aka wajabtar da yin zakka a cikin shi daga cikin ababen da ƙasa take fitarwa irin abincin da za a ci a tanada shi ba zai lalace ba shi ma a fitar da zakkarsa kenan ayi sadaka ayi infaqi da shi fi sabilillah wala ta wala tatayammamul khabitha kada ku yi kokarin ko ku ku nufaci al khabitha gurbatacce daga ciki minhu tunfiquna ku ce za ku ciyar daga ciki bi ma'ana in zaka bada sadaka ko zaka yi zakka ko zaka bada abu mai amfani kai tallafi kai kokarin zabin mafi kyau daga cikin wanda ranka na so shi zaka bada kar sai ka tsinci mummuna da marar daɗi wanda kai ma ka san ba za ka iya cin shi ba ka ce shi ne za ka bada shi ne wala tayammamul khabitha kada ku nufaci mai muni minhu daga cikin abin da za ku bayar tun fi kuna ku ce shi ne za ku ciyar baya da kyau kenan in za ka ciyar ka ciyar daga mai kyau kar ka zaɓi lalatacce ka ce shi za ka bada walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi wanda walastum ku kanku bi akhidhihi ba za ku karbe shi ba idan aka baku illa an tughmidu fi har sai kun yi igmadi bi ma'ana sai kun kawar da kai za ku karba ne saboda kumya amma ba dan zuciyar ku tana so ina fata mun gane abinda ka san idan an baka baka san shi to karka ba wani shi shine abin ne dan al-igmad shine karɓar wani abu bisa ga kumiya tare da cewa zuciyarka tana kyamarsa ba ta sansa to irin wannan abin kai ma karka ba wani shi wa alamu ku sani annallaha ganiyun hamid lalle Allah madaukakin sarki mawadacin sarki ne hamidun kuma abin yabo ne ash-shaytanu ya'idukum al-faqr shi shaydan ya'idukum al-faqr yana muku alƙawalin talauci ne kullun shaydan abin da yake muku kenan karka ciyar za ka talauci karka bayar kai za ka rasa karka yi taimako in ka yi taimako ƙarshe kai za ka zo ba ka da kullum abin da shaidan ke muku alƙawali da shi ke wa ya'murukum bil fahsha sannan yana ku da yin alfasha yin ababen da basu dace wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla shi kuma Allah madaukakin sarki yana muku alƙawalin maghfiratan gafara mai girma minhu daga gare shi wa fadlan da kuma falala ku ciyar in kun ciyar zai gafarta muku ku ciyar in kun ciyar zai mayar muku kar ku shurari shedan da ke muku alƙawarin talauci idan kuka ciyar ku bi Allah madaukakin sarki da ke muku alƙawarin in kun ciyar zai gafarta muku kuma zai muku falala ta musamman daga wurin shi zai mayar maka kuma ya lillinka maka dukiyarka wallahu wasi'un alim Allah madaukakin sarki mai yalwacin falala ne alimun kuma masani ne game da dukkan aikin da kuke aikata yu'til hikmata man yasha Allah madaukakin sarki yakan ba da hikima man yasha ga wanda ya so daga cikin bayinsa bi ma'ana Allah yakan hore ilimi da sani da takawa da tsoron Allah da kuma fahimtar gaskiya da zance wanda ya dace da daidai yakan ba da shi ga wanda ya so daga cikin bayinsa wa man yu'tal hikmata duk wanda aka bai wa hikima faqad utiya khairan kathira to hakika an ba su alkhairi mai yawan gaske wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba kowa ke wa'aztuwa ba game da abin da ake musu wa'azi da shi illa ulul albab sai ma'abuta hankali daga cikin mutane sai Allah ya وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويكفر عنكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير التي وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر duk abin da kuka ciyar na daga abin ciyarwa ko mun kananta sa aw nazartum min nadrin ko ko kuka yi bakance daga cikin bakance ko mun kananta sa fa inna allaha ya'lamu to lalle Allah madaukakin sarki yana sane da shi kenan zai baka lada ya maka sakamako akan wannan aikin da ka aikata duk kankantansa yana da sakamakon sa wurin Allah saboda Allah ya san duk abin da ke faruwa kuma yana gani lokacin da kai wannan aikin dan haka zai baka sakamako akan wannan aiki wa ma lil zalimin min ansar azzalimai ba su da wani wanda zai taimake su ya hana su shiga azabar Allah gobe alqiyama azzalimai su ne wanda suke hana taimako wanda ba sa badawa masu hana zakka masu cinye dukiyar suna taskance da ba su fidda haƙƙin Allah a cikin wannan abu ba alqiyama Allah zai azabtar da su kuma yayin da za a azabtar da su babu wani wanda zai ba su taimako gaba da azabar Allah madaukakin sarki in tubudu sadaqati fa ni'mahi idan kuka bayyana sadakokinku da kuke yi a fili aka gani kuna yi fa ni'mahi ma dallar da irin wannan sadaka imana babu laifi ka bayyana sadaka ka yi ta a gaban mutane fa ni'mahi inji Allah ma dallar da irin wannan sadaka abinda ake so ka yi dan Allah dan neman yardar Allah dan neman kusancin Allah ko da shedan yana ruruta ka yana kokarin ya sanya maka wani shakku a cikin zuciya ka nemi tsarin Allah daga sharrin shedan ka ci gaba da yin sadaka ka fi sabilillah yana kaga sadaka ta bayyane babu laifi a yi ta kuma abin nema a yi ta dan akwai wasu sadakokin ko ka so ka ɓoye su ba za su ɓoyu ba irin gina masallaci haka ba zai ɓoyi ba gina makaranta ba za ta ɓoyi ba gyaran hanya da makamantansu daga cikin manya-manyan ayyukan da mai yin su ba zai ɓoyi ba daga ganin mutane babu laifi kuma madalla da irin wannan sadaka ina fatan mun gane wa in tufuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum idan kuka ɓoye sadakar ku wa tu'tuha al-fuqara sai kuka baiwa mabukatan wannan sadaka fa huwa khairul lakum to wannan shine yafi alkhairi a gare ku anan sai aka fahimci ashe sadakar da zaka yi a boye a fakaice babu wanda ya san kayi ta tafi lada tafi alkhairi sama da sadakar da zaka yi a bayyane wanda duka alkhairi ne amma ta boye tafi alkhairi tafi samun lada an hisaran a samu yin ikhlasi a cikinta sama da wadda aka yi a bayyane wanda dukansu kuma alkhairi ne kenan idan kuka ɓoye sadakar ku kuka baiwa mabukatanta fa huwa khairul lakum yin haka shine alkhairi a gare ku wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum kuma Allah zai kankare muku wasu laifuffukan ku wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki sananne ne ƙwararren masani ne dangane da dukkan ababen da kuke aikatawa Imam Bukhari da Imam Muslim sun fitar da hadisi hadisin Abu Huraira. Qala yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli mutum guda bakwai Allah zai sanya su a cikin inuwarsa mutane guda bakwai Allah madaukakin sarki zai sanya su a cikin inuwarsa يوم لا ظل إلا ظله yinin da babu wata inuwa sai inuwar Allah maɗaukakin sarki na farko daga cikinsu imamun adilu shugaba ko jagora mai adalci duk shugaba shugaba ne na ƙasa sarki ne gwamna ne da makamantansu idan ya yi adalci a cikin jagorancin da aka basa to gobe zai shiga inuwa al'arshi ko inuwa Allah yayin da babu wata inuwa sai wannan inuwa ta Allah madaukakin sarki wa shabun nasha'a fi ibadatillah da saurayin da ya tashi a cikin ibadar Allah samartaka shi ma da ya taso ya tafi yadda ita ne wurin bautar Allah madaukakin sarki bai kare ta ba a cikin shashata raye-raye waƙe-waƙe shaye-shaye da makamantansu a'a ya tasar da rayuwar shi ne a cikin bautar Allah madaukakin sarki shi ma wannan zai shiga wannan inuwa wa rajulani tahabba fillah da mutum biyu da suka yi soyayya tsakaninsu da Allah yana son shi ne saboda Allah saboda yana bin dokokin Allah yana bin yana kiyaye haƙoƙin Allah shi yasa yake son shi yake kaunarsa su ma waɗannan mutum guda biyu ko wannan mai sifar za a sa su a cikin wannan inuwa wadda wannan inuwa babu wata inuwa a wannan rana sai wannan inuwa wa rajulun zakara Allah khaliyan ijtama'a alaihi ko wa tafarraqa alaihi mutanen da suka hadu dan Allah kuma suka rabu dan Allah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutunan da zuciyar shi tana rataye da masallaci idza kharaja minhu idan ya fita daga masallaci ba zai samu sukuni da nutsuwa ba hatta yarja ilaiha sai ya dawo a masallaci bi ma'ana yana kiyaye salloli guda biyar a cikin masallaci yakan zo ya hidawo masallaci ko ya share kuma kamantan haka ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه da mutunan da ya ambaci Allah maɗaukakin sarki haliyan shi kaɗai ba tare da jama'a ba hakan ya sa idanunsa suka zubar da hawaye wannan ma zai shiga wannan inu gobe alkiyama wa rajulun da'atuhu imra'atun zatu mansibin wa jamalin da mutunan da mata ta kirasa wata mace ta kirasa macen ma'abuciyan matsayin ce kuma ga kyau fa qala inni akhafu Allah rabbal alamin sai ce da yace da ita ni ina jin tsoron Allah ubangijin bai yawana ta nemi lalata da ita yaki saboda jin tsoron Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa nan ne mahallu shahid ke wa rajulun da mutunan da ta sadaka ya yi sadaka bi sadakatin da wata sadaka fa'afaha sai ɓoye wannan sadaka hatta la ta'alama shimaluhu ma tunfiqu yaminu har ya kasance hagunkinsa ba ta san abin da damar shi ta bada ya mana mubalaga ce wurin ɓoye sadaka kenan ya yi sadaka a ɓoye a fakaice ta yadda babu wanda ya san ya bada kenan wanda ke ba da saraka a ɓoye ya fi alkhairi sama da wanda yake yin ta a bayyane duk da wanda yake yin ta a bayyane idan ya yi ta don Allah shi ma zai samu sakamakonta a wurin Allah maɗaukakin sarki imamu tabarani ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau an abi umama an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga manzo Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi yace sana'iul ma'ruf taqi masari as-su'i yawan aikata ayyuka masu kyau na alkhairi suna kare mutum daga wurin faduwa mai muni sukan kare mutum daga hasara sukan kare mutum daga tabewa sukan kare mutum daga halakar dukiya da makamantansu idan mutum na yawan aikata aikin alkhairi wa sadaqatun tutfi wa sadaqa tutfi ghadabar rabb ita kuma sadaka khafiyan a boye ta yadda babu wanda ya sani irin wannan sadakan tana tafiyar da kushin ubangiji bi ma'ana tana bice kushin ubangiji wasilatul rahimi tazidu fil umur sada zumunci shi kuma yana dada ma mutum a cikin shekaransa bi ma'ana in mutum na yawan sada zumunci sai a dada masa a cikin shekaransa inda shekara 50 za ya rasu sai a dinga dada masa matukan yana sada zumunci wasu malamai suka ce ba wai za a dada masa adadin shekaru bane ba za a sanya albarka a cikin shekaransa wasu malamai suka ce a'a ba haka ake nufi ba zahirin hadisin shi za a ɗauka a yi aiki da shi bi ma'ana za a daɗa masa adadin kwanaka kwanakai akan asalin kwanakan da za yi arewar duniya shine Allah ce in tubudu sadaqati fa ni'mahi idan kuka bayyana sadakokinku fa ni'mahi ma dalla da yin haka wa in tukhuha idan kuka boye sadakar taku wa tu'tuha al-fuqara kuka bayar da ita ga mabukatanta fa huwa khairul lakum hakan shine mafi alkhairi ga gare ku wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum Allah madaukin sarki yana gafarta muku yana yaye muku ko yana kankare muku wani bangare na zunubanku wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah madaukakin sarki game da abinda kuke aikatawa ƙurarren masani ne zai saka ya muku gobe alƙiyama sai Allah ya ce laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ya ce laisa alaika hudahum ba dole bane ba a ce shiriyarsu a hannunka take kai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ma'ana shiriyar mutane ba ta kanka Allah shine ke shiryar da wanda ya so daga cikin bayinsa ina fata mun gane shi yasa malamai suka ce shiriya kala biyu ce akwai hidayatu irshad akwai kuma hidayatu tawfiq hidayatu irshad ita ce shiriya ta bayani a maka bayani a fiddo maka dalilai a kusanto maka nesa kusa ta hanyar waye maka da kai da kokarin sanar da kai wane ne ubangijinka kaga wannan shiriya ce ta hanyar bayani amma ka ji ka yarda ka gamsu har ka yi aiki da abin da aka gaya maka wannan aiki ne na Allah babu wani ɗaya daga cikin bayin Allah da ke tarayya da Allah cikin wannan shirya ina fatan mun gane kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shiryar da mutane baya a hannunka wace irin shirya shiryar da za ta sa su gamsu su yarda su yi imani amma za ka iya musu bayani da bakinka za ka iya shiryar da su ta hanyar gamsar da su ta ƙoƙarin ka musu dalilai da hujjoji da za ya sa su gane amma su yarda su yi imani su yi aiki da abin da ka faɗa wannan ba aikin ka bane aikin Allah ne shi kaɗai subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce laisa alayka hudahu shari'ar su ba ta a hannunka walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah madaukakin sarki yakan shiryar da wanda ya so daga cikin bayinsa malamai suka ce sababin wannan aya ko sabkatta shine da mutane ba sa ba da sadaka sai ga wanda yake musulmi mumini ɗan uwansu ba sa ba duk wani wanda ba irin addinin su yake yi ba sai daga baya wannan ayar ta sabko da take nuna shari'a hannun Allah take shi kaɗai matsaukakin sarki shi ke shiryar da wanda ya so daga cikin bayansa don haka babu laifi ka ba da kyauta ko sadaka ga mutunan da ba ɗaya kuke da kai da shi ba ɓangaren addini ko da ba addinin ku guda ba an gane ko kenan shari'a hannun Allah take shi ke shari'a wanda su daga cikin bayan shi in ka ba da saraka ga wani wanda ba musuluncin ku guda bar kai da shi addinin shi daban addinin ka daban kai kana musulmi shi yana bayahudi ko kuma yana kirista ba laifi ka iya ba shi kyauta ko sadaka balle ma idan ya kasance yin haka zai jawo da shi zuwa ga shiga musulunci nawa ne daga cikin mutane wanda annabi ya musu sadaka ya musu kyauta da suna kafare suka dawo suka yi imani da Allah yanan kaga yin sadaka da yin kyauta ga mutane yana da tasirin gaske yana da babban tasiri na ka jawo mutane cikin irin tafarkin da kake a kayi ko kai wane ne shi yasa a duniyar da'awa yau da'awar kiristanci take tashi tana shiga dazuzzuka lungu-lungu loko-loko suna raba mutane da musuluncinsu suna shigar da su zuwa ga kafirci ai ba wa'azi suke musu wa'azi ne na ba da kuɗi kuɗi suke masu su she daji su raba musu shinkafa su she daji su ba su 'yan kuɗi su ba su tufafi su musu kyautan magani sannan su kira su zuwa ga addinin kiristanci su je su iske marasa lafiya dangin shi sun barsa musulmi sun kawar da kai daga barin shi yana nan a tozarci a walakance yana jin jiki ya rasa wanda zai tallafa masa kiristoci su ɗauki wannan mutumin su kai shi likita su masa magani har ya samu waraka sannan ya shiga kiristanci kai a ganin ka idan ya shiga kiristanci daga baya kai dan unguwarsu a matsayin malami da kuna ganin shi a tozarce ba ku masa komi ba in ka ce dawo musulunci zai dawo ba zai taɓa dawowa don me zai dawo me yasa kuka kyale shi ya tozarta kenan kaga yana da kyau ciyar da dukiya wurin kiran mutane zuwa ga musulunci tasirin ciyar da dukiya abu ne mai ƙarfin gaske so nawa zaka samu mutum yana gaba da kai baya kaunarka baya ji da kai bai san ganinka saboda kawai kai ahlus sunna ne kana bibiyar sunnan annabi to amma idan kana mishi kyauta kana mishi alkhairi sai kaga mu'amalar ka da shi tana mi canzawa tun baya son ka sai kai yana son ka tun baya kaunaka sai shi yana kaunaka har ka ga wani bi yana ba da kariya idan ya ji ana taɓa ka ko ba ka ba so da dama za ka ji mutum ya ce wallahi wane ɗan izala ne amma mutumin kirki saboda mi kyautatawa kenan kaga kyautatawan nan ta yau da gobe ta iya sa wata ran ya bar abin da yake ya dawo zuwa ga abin da kake shi yasa yana da kyau masu halinmu da masu wadatanmu su nura da wannan janib dazuzzuka da ƙauyuka mutane suna nan zamani daidai da fatiha ba su iya barbatin alwala ko sallah fatiha da za su karanta za su yi sallah da ita wallahi ba su iya amma kowa yana gani ya kyale akwai malamai ba babu akwai almajirai ba babu ba wane ne zai salwantar da dukiyarsa ya bada ta je ci ai wannan aikin shine aka rasa shine aka rasa amma in siyasa ta tashi zaka ga motar shi zandar zaka ga na tawa zaka ga na ta dizzadazzukan agaras saboda duniya ake nema ko ba haka in kwartaji ne za a yi ɗansa zai aure wani makusancinsa zai aure za a ɗauke mota daga nan agaras aje da ita ya mai motoci makam don a kawo amarya amma baya da lokacin da zai ba da motar shi a fitar ita daji don a kira mutane fi sabilillah me ya kai haka aibi me ya kai haka aibi me yasa masu halin mu ne suke ja da baya bayan Allah ya ba su halin yin hakan muna ganin kiristoci suna shiga daji suna hakan mu da ke da musulmcin gaskiya mun yi imani mun yaƙe ni muke kan daidai mu kasa yin haka nankin kaga abun kumya ne a gare abun kumya ne wallahi shi yasa wajibi ne masu halin mu su tashi su nura su gane su ciyar da dukiyoyinsu dan a rika fita dazuzzuka ana wa'azi ana jan hankalin mutane ana koya musu musulunci saboda yan dajin nan galibin su musulmi ne ko ba musulmi bane musulmi ne suna sallah suna azumi suna komi iyawa ne ba su yi ba kuma da sun samu wanda zai koya musu da sun koya shi yasa duk wanda ya rige zuwa wurinsu don ya koyar da su shi ne nasu in ya je da bata akan bata zai hau da su in ya je da shari'a akan shari'a zai hau da su kina kaga wannan janibin ya kamata a lura da shi da'awa ta hanyar ba da dukiya da infaqi tana da ƙarfin gaske sama da yin wa'azi da baki duk da su biyu ne suke tafiya amma dole sai an bada wani abu ina fata an gane a kwashi tawaga ta musamman a tayar ita daji yan dajin nan duka mutum nawa ne zaka iya samun dajin da mutanen da ke cikin shi bai wuce mutum 100 ba gaba ɗayansu in jika jika zaka ba su ma jika 100 ce zaka shi kaddara ma kaka ba su jika jika yi wani abincin da kowa zai ci a wannan dajin mai kyau wanda sun daɗe ba su ci irin shi ba ku tara su dare guda ku koya musu fatiha ku koya musu alwala ku koya musu sallah ku koya musu wankan janaba da makamancin shi ba ku yi alkhairi mai girma ba eh kuma nawa ne zai kallafa wa ai haka masu kudin ba za su yi haka bane ba za su iya yi amma kowa ya noke ya jayi babu mai yi ba mai ba da motoci dan motocinsu a wurinsu wallahi kamar zakatansu suke wallahi kamar zuciyarsu take ba su iya bada ta sai wurin shirme da wurin da suke gani in ba a bada ba an ji kumya amma wurin Allah ba sa tunanin su yi aikin alkhairi da wannan motocin nasu Allah ke shi mai kare shi yasa wa ma tunfiqu min khairi duk abin da kuka ciyar min khairin na bangaren alkhairi fali anfusikum kun ciyar da shi ne dan kawunan amfanin abin zai koma wani gare ku wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah abinda kuka ciyar ba ku ciyar bane ba sai dan neman yardar Allah da fuskar shi subhanahu wataala wama tunfiqu min khairin da abinda kuka ciyar na alkhairi yuwaffa ilaykum za ku same shi cikakke gobe alqiyama wa antum la tudlamun ko ba abin azalimce ku bane yana da aikin da kai na fi sabilillah zaka samu sakamakon haka a wurin Allah madaukakin sa Allah ce lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah ana bada taimako da tallafi ne lilfukara'i ga mabukata mutunan da bai samu cikakken abincin da zai ci a yini ba ina fatan mun gani yana da wani bangare baya da wani bangare shine alfaqir kenan irin su sune ake tallafa mu sune ake ba dukiya in zakace ma irin su ne ake ba allazina uhsiru fi sabilillah wanda aka katangance su saboda kawai daga tafarkin Allah maɗaukakin sarki sun katangance kansu ne don yin jihadi sun tsare kansu ne don karantar da 'ya'yan al'umma sun tsare kansu ne saboda wa'azi da jan hankalin mutane irinsu ne kamata a tallafa mu a taimaka mu la yastati'una darba waɗanda ba sa iya yin kai kawo na yin bulaguro da neman abinci ba sa iya yi yahsabuhumul jahilu aghniya jahili ma idan ya gansu zai yi tsammanin cewa wadata gare su minat ta'affufi saboda kamewa sun kame ba sa roƙon mutane sun kame tufafinsu masu kyau ne sun kame hai'arsu tsabtatatta ce mai kyau ce ba su bar kansu ba ta yadda da kazansu kaga wani hayar da mai bukata a taimaka masu amma kuma mabukata ne ta'arifuhum bisimahu Allah ya ce za ka sanin su ta hanyar alamominsu la yas'aluna nasa ilhafa ba sa tambayan mutane komai tare da cewa mabukata ne to waɗannan su ne kamata a tallafa ina fata mun gani yau idan muka nura 'yan uwa game da masu karantarwa a cikin garin ga kawai irin masu karatun makarantar allo ga hanya wallahi in kana neman mabukata babu kamsu ai kun gane su ko zai tara ƴan ɗalibansa da allunansu ya ƙara ma wanga in yi har da ya ida ya wanke haka suke rayuwarsu tun da kuka san su a da har yanzu ba sa zawa wasu daga cikinsu zo su ce ku ba su su dai suna karantar wasu wanda ya kai musu su karɓa fi sabilillah wanda bai kai musu ba su zo wurin shi ba su ce ba mu me ya kai irin wannan mutanen bukata ko me ya kai mutanen mu kawar da kai daga barinsu ba a taimaka musu wallahi in ma zakka ce sai ka diba makusantanka masoyanka ba ina nihin makusanta na jini ba wai wanda ka fi alaka da su wanda ka fi ganin yau da gobe wanda kana jin tsoron in baka ba su ba za su zarge ka ko su ga baka kyauta ba sai ka ba su tare da cewa waɗannan wallahi sun yi kowa mugu bukata a taimaka musu shi yasa kaga wani bisa na yin bid'o'i shi yasa kaga wani bisa na yin wasu aikin da saban Allah ne saboda babu mai tallafa musu kuma su ba su iya neman kuɗi ba ko ba su da jarin da za su neman kuɗi da shi amma zaune suke suna karantar ɗiyanku da safe kana jin karatun yara suna tsare da su da marice da daddare ma haka don mi ba za a taimaka musu don mi ba za a tallafa musu irinsu ne kamata ku ba taimakonku tufafi masu kyau abinci ku kai abinci saboda almajiran nan galibi wasu an turo su ne daga garinsu duk da turo su nan ba daidai ba ne kuskure ne an turo su daga garin su wannan malamin ba tare da an turo musu abincin da za su ci ko za su sha ba ko tufafin da za su sa wannan kuskure ne amma malamin ne yake ɗauke da su yana haƙuri da su ba zai iya ba su ba amma sai dai su je su yi bara don su ci da kansu wanda galibi daga cikin su muna gani yadda rayuwarsu take rushewa ƙarshe su koma 'yan iska ƙarshe su koma mashaya ƙarshe su koma ɓarayi ƙarshe su dinga kawalci wurin me ake cewa haɗa maza da mata da haka ya kawo haka wanda ya kamata ce iyayensu da za su turo su rumanin su turo su da cikakken abincinsu da tufafin da za su sa ko su aiko kimanin kudin da za su yi shekara a wurin malam yana kula da waɗannan yara idan yaro 20 ne aka turo ma kowane yaro misali jika 400 ko biyar kaga malam zai wadatar da su shi wadata kuma a karantar da su ba tare da sun shiga cikin gari suna bara amma sai a bar su a walakance mu kuma da muka gansu suna bukata sai mu kyale su ba za mu tallafa musu ba daidai bane in za ku zakka ku daina wuce irin wannan mutane ku kula da su ku ba su ina fata mun gane kenan ba sai wanda ke roƙo ba akwai mutum da baya roƙo amma mabukaci ne kuma kaya zai sa mai kyau hulla zai sa mai kyau takalmi ya sa mai kyau amma wallahi mabukaci ne ko ba haka ba nawa ne yau daga cikin mushannin lakuna wanda suke koya lakwal wallahi mabukata ne amma yau a alƙaliyar ɗan Nijar da an ce wanga ma'aikacin gwamnati ne mawadaci ne haka ne ko wani ne ce maka mawadaci ne mutanen da ake ba shi kasatin a wata ga mata ga gidan haya ga buhun shinkafa zai jika talatin yake ko jika goma sha biyar ya za ya sarrafa su wannan kuɗin dan kaga yana yin ado yana sabko yana ta yana karantar da yara lakwal sai ka zata mawadaci ne amma a ƙaliyarmu da tunaninmu da an ce wanga ma'aikacin gwamnati ne shikenan ya sha wallahi bai sha ba in dai irin wanga aikin ne wallahi talaka ne masu koya ma college sai in dai ba ka da rakami daga gwamnati kai ba a san ka ba kwantara kake yi ba ya wuce a baka jikka ɗari ko jikka ɗari da goma jikka ɗari da goma mai za ta barkata maka a rayuwa kaga wannan shi ma yana buƙatar mi tallafi in za ka bara zakka kanka ƙetare irin wannan mutanen ko ko ya zama to ungoku ga wasu mutane nan suna da mota duk mai mota a tunanin ɗan Nijar mai mine ne, mai kuɗi ne kuma wallahi zalimci ne ba gaskiya ba ne, nawa ne daga cikin masu motoci ba su da kodara, suna da yawan gaske, amma alƙaliyar ɗan Nijar dan mai mota mawadaci ne kuma ba gaskiya ba ne nawa ne ke da motoci talakoki ne ba su da kodala wani sai ya rasa abin da za ya ci wani man da zai sama mota shi ma yana mishi wahala to shi kenan dan kaga shi da mota sai ka ci mawadaci ne kenan sai ka nura ka an kare ka ga su wane ne mabukata dan ka yi dan ka tallafa musu ka ba su daga cikin abin da Allah ya baka na dukiya ina fatan mun gane wa ma tunfiqu min khairin da abin da kuka ciyar na alkhairi fa inna Allah bihi alim lalle Allah madaukakin sarki yana da cikakken ilimi game da wannan abu alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar wadanda ke ciyar da dukiyoyinsu bil-layli da daddare wan-nahari da safi sirran a ɓoye wa alaniyatan da kuma a bayyane falahum ajruhum inda rabbihim to suna da ladan su a wurin ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro tattare da su wala hum yahzanun kuma su kan ba wanda za su yi bakin ciki bane ba game da abin da suke na ciyarwa fi sabilillah imam al-bukhari ya fitar da hadisi hadisin abi hurairah qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi yace laysa al-miskinu alladhi tarudduhu at-tamratu wat-tamratan ba shi bane miskini fa irin mutanen da in an bashi da bino daya ko biyu ya wadace shi sai ya tafi yasa wala luqmatu wal luqmatan ko mutanen da za a bashi loma ɗaya ko loma biyu innamal miskinu alladhi yata'affaf miskini shine mai kamewa wanda yana bukata amma baya cewa a bashi kenan kurka nura da irin wannan mutane iqra'u in shi'tum ku karanta idan kuka ga dama faɗa Allah maɗaukakin sarki la yas'aluna nasa ilhafa ba sa roƙon mutane da ɗai komai tare da cewa su mabukata kenan su ne abin nura su ne abin kulawa da dama daga cikin masu bara a yanzu galibi bar su ba ta bukata ba ce bara ce ta neman tara dukiya wanda kuma yin haka haramun ne a shari'ar musulunci duk wanda zai tashi yana roƙon mutane tare da cewa baya buƙatan hakan yana da abin da zai ci ya sha kawai don neman ya tara dukiya ne to yana tara ma kanshi wutar jahannama ne ko ya yawaita yin hakan ko ya rage haka annabi ya ce duk mai roƙon mutane don ya tara dukiya to kamar yana tara ƙyanƙyashin wutar jahannama ne ya ga damar ya yawaita yin haka don ya tara ma kanshi kyankyashe mai yawa ko kuma ya karamta yin haka don ya zamanto wanda ya tara kaɗan wanda ke nuna kaga roƙo ba tare da bukata ba haramun ne amma ka diba almajiran mu a yau sai kaga mutum ya zo yana neman bara don a jarraba shi sai a ce akwai shi ka tara da rabi sai ya ce eh to kai da ke da shi ka tara da rabi tsakaninka da Allah ka rika yawo kana bibiyo shagunan mutane kana neman a taimaka maka me ya za ka yi da su kaga wannan sarka ba ta bukata ba ce ko shika biyar adda kwai akwai canjin ruka sai ce akwai ya zamana ya lissafa maka yan 20 20 yan goma goma ta sanin shika biyar ya baka a dauki dala goma a bashi daga cikin wannan ma neman canji yake ya rasa amma ya san idan ya bada goma fi sabilillah ya samu canji jika goma har kashi dabiya sai ya ba su dan ya samu wannan canji kaga shi ke nuna suna da wadata bai kamata ba irin su a ba su taimaka ina fatan mun gane ire-iren wa'annan mutanen da ke neman dukiya don su tara ta wallah bai kamata a taimaka musu da dama na sha ganin ɗaiɗaikunsu wanda ake cewa dabara ne suka yi gini a garinsu yana da dabbobi shanu da yake kiwonsu yana da kurawan ga share-share da ya sai ake mushi mai ake cewa neman kuɗi da su kuma har yanzu yana na yanayin bara to kaga wannan yana tara makan shi ne azaba gobe alƙiyama kuma irin shi bai kamata a taimaka mushi ina fatan mun gane da wasu wanda suka shahara a yanzu wanda mutanen banza ne ‘yan mata ne matasa za su yi ado su caba ado su fito suna neman taimako a wurin matasa to kaga wannan fasadi zai zo faru a doron ƙasa kenan yarinya ƙarama matashiya kyakkyawa ta zo wurinka ta ce bayani sadaka fi sabilillah kaga ana wasa da su ana zauracen wasa da su ana ta dariya ƙarshe kuma sai kaga sun haɗu da wani an yi fasadi ta hanyar neman sadakan nan da ake nawa ne yau muka gani yau wasu sun zo daga wani gari sun kama hili sun yi runhuna sun yi bukoki babu abin da ake sai fasadi a cikin wannan bukokin zinace-zinace shaye-shaye da barayi din nan ne matattarsa a wannan wara kuma babu ta irin waɗannan mutane kaga mutum ya zo ya yi lalata da ya ya yi lalata da ƙanuwa wani biye lalata da usu kaga wannan mutanen mutanen banza ne fajire ne wanda ya kamata hukuma ta sa ido game da lamarinsu in ya kamata a ɗauki mataki kyakkyawa game da su a ɗauka in kuma akwai wani tallafi na musamman da gwamnati za ta musu don ta yayi wannan musibar tasu da kuma irin fasadin da suke yada ta ɗauka akan su ta musu amma irin wannan mutanen bai kamata ba ko kai mai hili da baka gina ba in sun nemi wuri ka ba su ka ba su bai kamata so da dama 'yan unguwa na kuka da ire-iren mutanen nan da suke ba su hili a cikin unguwa ni na ga wani da makwabcin shi ya ba su irin wannan hilin suka zo suka yi bukkoki suka zamana a wurin shara fasadi banna lalata sace-sace muna hira da shi ya ce wallahi yana jiran ya ga wannan makwabcin nashi duk da ya zo sai ya ce tsakanin su da shi da makwabtakar da suke da shi Allah ya isa so da aibin da ya jawo musu mana dan me zaka ba mabannata wuri su dinga yin banna a wurin kaga ashe kai ma kana da kaso sakamakon irin wannan banna da suke aikata shi yasa irin wannan mutanen kar a ba su hili kar a ba su haɗin kai hukuma ya kamata ta ɗauki mataki game da irin wannan mutanen ina fatan mun gane imam muslim ya fitar da hadisi a cikin ingantaccen littafin sa hadisin abu huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi yace man sa'ala nasa amwalan takaffuran duk wanda ke tambayin mutane dukiya dan ya tara kawai fa inna ma yas'alu jamra jahannam to ka sani kawai abin da yake roko shine garwashi na wutar jahannama falyastaqilla in ya ga dama ya nemi kaɗan ya roƙi kaɗan minhu daga cikin wannan garoshin na jahannama auli ya ko kuma ya yawaita neman wuta jahannama a wannan hadisi ne da ke nuna haramcin mutum ya dinga roƙon mutane tare da baya da bukata haka ina fata mun gane kuma wannan ma ba wai sai almajirai ba wanda suka ɗauki sifar bara har daga cikin mu ana son masu yin haka kaga mutum da kuɗinsa da halinsa zai iya kari amma yana na ya lalabe da bayan abokinsa ya ce ya karyar da shi ba zai ce mishi babu ba amma zai masa alama kamar babu ko da cewa ne a samu mun abin kari sai a hankali na sai a hankali kai za ka fahimta mine ne kenan babu amma yana da kuma roƙo ne haka wannan bai dace kana da wadata kana da hali kai in bukata ta sa ka neman halin babu babu laifi amma babu bukata ka dinga nema bai dace wata ran so ɗaya na ga wani mutum da ya zo masallaci ko wani ke bani labarin shi da ya gansa ya tashi masallaci ce jama'a taimaka masa ya ci abinci wallahi yunwa yake shi shikenan sai mutane suka fara haɗa masa mai goma mai kadago mai ishirin da ya haɗa na kwala guda sai wani ya zo sai ce wallahi sun haɗu jazakallahu khair kaga wannan da gaske yake kuma neman taimakon da yake na bukata ne ba dan ya tara ba da ya haɗa na fala guda mai ga sun haɗu sai mutane na ba sai ta jaza kuma da khairar Allah ya biya ku saka da khairi na samu daidai sayan abincin haka ake so ba wai kawai kai ta tara ba ina fata mun gane Allah samu dace ne kamata mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah samu samu ladan shi kuskure ko kuntun tuba Allah ya fi mana gaba da assalamu alaikum wa rahmatullahi